shekara ta 1443 hijiriya wanda ya dace da 4 ga watan 12 shekara ta 2021 a lissafin turawa za mu dora kan karatunmu na sayi buhari kamar yadda muka saba a masallaci mai albarka yau za mu tashi faɗinsa ta'ala mu ne mata huku nan ne sabon babi ok ƙarƙana laƙarƙana fi yusufa wa ikhwatihi ayatul lisa'ilin malayin shi babu ƙaunihi ta'ala laƙarƙana fi yusufa wa ikhwatihi ayatul للسائلين قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبده عن عبيد الله عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم أي الناس أكرم قال أكرمهم عند الله أتقاهم قالوا ليس عن هذا نسألك قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن معادن العرب تسألوني قالوا نعم قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا تابعه أبو أسامة عن أبيد الله رحمه الله تعالى ما لك يتشير الله يفدع أتكن سورة يوسف لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين حقيقة يا كسن دنغني دا يسر النبي يوسف da shi da ‘yan uwansa wasu ayoyi ne wato ga masu wato neman bayani su ne sa'ilina masu tambaya dangane da labarin su ko kuma masu tambaya dangane da annabtan annabi Muhammadu sallallahu Alaihi sallama duka wannan ayat ne suwa yan uwan annabi yusuf mun faɗa su ne yahuza da robil da shamun da lawi da wani ana ce da shirabalun da yashdur da duniya da dana da taftali da jad da ashir ashir ba bil'aini ba da madda hamza ashir waɗannan su ne ‘yan uwan annabi yusuf da aka yi ta buga wannan kisan da su su duka gabaɗaya suka haɗu annabi yusuf su ne suka yanke shawara ko mu kashe shi ko mu jefa shi a rijiya dukka waɗannan 'ya'yan annabi yaquba ne to shine Allah ya ce dangane da waɗannan gabaki ɗayansu akwai ayoyi da Allah ya tabbatar mana ga masu neman labarin isa annabi Yusuf kuma na karanta muku kun ji haƙiƙanin wato abinda ya faru tsakaninsu da ɗan uwansu annabi Yusuf Allah ya jarrabe shi su ma ɗin ya jarrabe su babu wani dalili ƙwaƙwara ingantacce da ya tabbatar cewa su ɗin annabawa ne wasu sun je sun ce dai yan uwansa ne amma ba annaba ba ne mai dalili suka ce yaya za a yi a ce annabawa su yi wannan aikin annabawa su haɗa kai su ce za su kashe wani annabawa su haɗa kai su jefa wani a rijiya annabawa su haɗa kai su faɗi wani abu wadda ba shi haka yake ba ga mahaifinsu su ɗauki riga su sa mata jini su zo su gaya wa babansu ce an cinye yusuf kyarkeci ta cinye shi suka ce gaskiya ba annabawa ba ne waɗannan dalilai suna nuna ba annabawa ba ne ba ya kawo hadisin أبي سعيد الخدري أبي أبي سعيد سعيد ابن أبي سعيد كي شين كيسان المقبري لدى أبي هريرة أن تنبي النبي صلى الله عليه وسلم وترى أي الناس أكرم يا من الله وانيني فقوا كرمتي في جرمة matsayi sai annabi ya ce akramuhum inda Allah atqahum wanda yafi kowa karamci a wajen Allah mai tsoron Allah ya jama'a ya Allah Allah ka girmama mu ya Allah Allah ka ba mu tsoronka Allah ka ba mu biyayya gare ka Allah ka ba mu da'a gare ka ya Allah wanda yafi kowa matsayi a wajen Allah jama'a shine wanda yafi kowa tsoron Allah inna akramakum indallahi atqakum don haka in kana so ka zama babba kana so ka zama mai matsayi kana so ka zama mai kima a wajen Allah mai daraja to ka fi kowa tsoron Allah ka bi duk hanyar da ake bi a samu tsoron Allah to ka same ta to shine za ka zama mai matsayi a wajen Allah bayan ka mutu Allah ya girmama ka sannan a duniya Allah ya kare ka da karewarsa inna akramakum inda Allahi atqakum qalu sai suka ce da annabi laysa an hada nas'aluka ba muna tambayanka akan wannan bane ba akan wannan muke tambayanka ba a kala ishe to shikenan fa akramun nasi mutumin da yake akram mafi girma shine yusuf in aka duba yanayin dangantakarsa da matsayinsa to wannan ya samu girma a wajen Allah yusuf dan gidan annabin Allah shine yusuf ibnu nabiyillah ibnu nabiyillah dan annabin Allah dan annabin Allah jikan annabin Allah tattaba kunnan annabin Allah shi din Yusuf babansa annabi ne baban babansa ma annabi ne shi annabi sannan shi Yusuf annabi baban Yusuf Yaqub annabi baban baban yusuf kakansa kenan shi ma annabi shi ne annabi wato ibrahim alaihi salatu wassalam kaga wannan masha Allah ya samu matsayi da Allah ya keɓance shi a cikin annaba ba wanda ya tarayya da shi akan wannan matsayi kwata-kwata yusuf nabiyullah ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله سيسك شيعة ليس أن هذا نسألك بوانا مكي تنبين كبه سأنبي شفاء عن معادن العربي تسألوني هنا تنبياناني دنغني دا أسل الله ربوا معادن العرب أنا لهم أصول العرب توشا لا ربوا أسل الله ربوا إن دسكي دنغن تكا ko dangantuwa abinda suke alfahari na dangi shi kuke tambayana ƙalu na'am suka ce e ya manzan Allah shi wato muke tambayanka dangantaka na asalin larabawa a duniya ga baki ɗaya to shi ne sai annabi ya ce fa khiyarukun fil jahiliya khiyarukun fil islam ai wanda ya fi zaɓaɓɓe a cikinku wanda ya zama zaɓaɓɓe a cikinku a lokacin da ba musulunci lokacin jahiliya Allah ya tsare masa matsayinsa tun a cikin lokacin jahiliya kuma ya zama zaɓaɓɓe a cikin musulunci kuma ya fahimci addini wannan shine ya fi kowa ma'ana balaraban da ya zauna ya rayuwa ta al'adunsu na larabawa Allah ya zaɓe shi ya shigo musulunci ya yi ilimi to wannan shi ne mafi falala shi ne abinda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa kullum mutum mai ilimi darajarsa ta fi mara ilimi mutum mai fahimta matsayinsa ya fi mara fahimta shi yasa ake so mutum kullum ya rinka inganta tunanin shi ha ka rinka daidaita tunanin ka rinka gane abu idan akwai lokacin da in ka kyale baka mai da hankali sai ka ta shirme a rayuwa sai ka ji ana wani ya kake shirme ne saboda baka da nutsuwa ana bukatar mutum ya zama mai mai nutsuwa in an gaya maka magana ka nutsu in an ce maka yi kaza to ka gane wannan abin da gaya ma amma an ce ka yi gabar ka yi yamma bayan kwana biyu an dada cewa yi yamma ka da tafiya gabar an ce tsaya ka ce ni wallahi na ɗauka ce aka yin tafi kana ta hauka duk abin da ka sa a gaba ba zai yi kyau ba to mutum yana yi wa kwakwalwarsa tarbiyyar ta gane abu ai shine idan ana magana ai mutum yake nutsuwa ya kula ya ji me aka ce masa in a makaranta ne ka kula ka rinka gane me ake koya ma idan kasuwa ce ake koya maka to ka gane logar kasuwa idan mota ake koya maka ka gane ya ake yi in wani abu ake so a training ɗinka a kan shi to ka zama ka ƙware ba wai a ɗauki lokaci mai yawa ana ta gwada ma abu amma ka kasa ganewa ba to ka zama mai gida ne kenan to ilimi yana inganta rayuwar ɗan adam jama'a ilimin nan gaba ɗaya da na addini shine matamakin farko sai kuma mai ilimin zamani kar mutum ya zama jahili duk wanda ya zama yana da ilimi to za ga insha Allah ba zai zauna da yunwa ba a duniya in dai ka tanadi wani ilimi da mutane ke bukatarsa to sai an neme ka kuma sai ka ci abinci da shi amma wanda ya zauna bai ilimi ba ya kashe kansa dan akwai masu kashe kansu mutum ya zauna babu kasuwa ba ilimin zamani ba na addinin kawai yana nan gashi kaya ne a zube bai da bambanci da kayan wanki yana jira a wanke shi sai dai a baka ka ci da safi a baka ka yi da rana kai baka kwakwalwa ka kai baka ba ta maka tunanin me ya kamata ka yi to mutum ne zai waye gari sai ga ya girma girma ya zo masa ga nauyi ya zo masa ya kare a tozarci a wulakanci ba ruwan Allah kuma kai ka zaɓa wa kanka haka so kowa ya yi ƙoƙari ya gaya zai gina kanshi kowa ya yi ƙoƙari ya gaya zai samar wa kansa alheri kowa ya yi ƙoƙari ya gaya sai ta wace hanya zai bi noma zan yi ne bismillah kiwo zan yi ne bismillah karatu na zamani zan yi ne bismillah na addini zan yi ne bismillah aikin karfi zan yi ne bismillah kasuwa zan je ne bismillah kere-kere zan rinka yi bismillah yaron wani zan zama bismillah dole ne dan adam ya zama yana mai yana tunani ya hada wannan ya tada wannan ya hada wannan ya tada wannan in ba haka ba ba za ka za ka kare rayuwarka ne ba amfana da kai ba malam akwai mutumin da in ya mutu kawai ya mutu kowa bai yi asara ba saboda bai da amfani a cikin mutane wataƙila amfaninsa ɗaya a wajen matarsa in ya yi aure amma ba ya taimakon uban shi bai taimakon uwarsa bai taimakon dangi saboda bai yi wani abin da zai taimaki wani ba bai buɗe wani wuri da ya ɗauki wani aiki ba don haka in ya mutu ba ya asara ba an rage yawan kaya ne kawai subhanallah to kar mutum ya zaɓar wa kansa irin wannan rayuwa mara kyau shi yasa aka ce idza faquhu in suka fahimci wato ilimi suka yi addini to wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗa yace tabahu Abu Usama shine Hamad ibn Usama ya masa mutaba'a daga Ubaidullah daga Ubaidullah al-Amri kenan babu qauli ta'ala qala bal sawwalat lakum anfusukum amran fasabrun jamil babin da ke magana akan faɗin annabi yaqub bari dai sawwalat lakum anfusukum amra wato ranku ya shirya muku wani abu wani al'amari yawa kun shirya kun ce kawai kyarkeci ne ta cinye annabi yusuf amma ba haka bane ba yawa fasabrun jamilun ni da zan yi haƙuri mai kyau kuma إنما أشكو بثي وهزني إلى الله إنا ميك كوكانا دا دامواتا إزوها قال الله تبارك وتعالى شي سايتي زي الصبر الجميل أنا أبونا معلمي سكي تشيوا duk lokacin da abu ya zo ya fi ƙarfinka to kakkata da hankalinka idan fada ya fi ƙarfinka kakkata da hankalinka in an ƙulla maka wani abu ya fi ƙarfinka kar ka ɓata lokaci kai ta yawo ka je can ka je can musamman yanzu yadda al'amura suka lalace ka ce ka bar wa Allah kuma wallahi za ka ga taimakon Allah a cikin al'amarinka sau da yawa ɗan adam wani abu zai same shi ce sai ya nuna ƙarfinsa zan yi kaza zan yi kaza sai ka ƙare zan yi kaza zan yi kaza ɗin kuma ba amfani ka yi haƙuri ka yi haƙuri ka yi ka yi haƙuri ka ce kai ma sai ka gwada naka karfin kuma ba ka da shi to da Allah ka bari ya ɗaukan maka fansa da ya fi maka da ka ɗaukar wa kanka fansa da Allah ya ɗaukan maka fansa akan abin da kake ganin bayan da za ka yi da ka bar wa Allah da ya fi maka shine fasabrun jamil abin da ake nufi da asabrul jamil a larabci shine idan masifa ta samu mutum na farko ya fara ji cewa wannan bala'in daga Allah ne Allah shine almaliku alladhi la tirada alaihi fi tasarrufihi mamallakin komai wanda ba a challenging ɗinsa idan ya yi tasarrufi akan al'amarin bawa bala'i yana samun ka ka fara cewa daga Allah ne baka da lafiya Allah ne ya kaddara maka za ka yi haƙuri ka nemi Allah ya warkar da kai baka isa ka ce dan me ba asara aka ɗora maka gobara ce sai ka ce Allahu akbar mun gode Allah da ya kawo mana da sauƙi haɗari ne aka yi sai ka ce Allahu akbar kun gode wa Allah da Allah ya taƙaita abin ma kana da rai kaza ne ya same ka ka yi haƙuri wannan mutumin da ya min magana ya nuna damuwarsa akan wannan mushkila ta gashi da yake fitarwa yake amma yau ya shiga damuwa kamar ya ce wallahi malam ban san adadin sau nawa na je umra ba na je umra na yi sallah na sha zamzam na tsaya a ɗakin kaba na roƙa na roƙa ya ce amma malam shiru kake ji har yanzu na ce in Allah ya karba lokacin ne bai yi ba shi kuma lokacin da ya ƙayyada abu ba wanda ya isa canja masa ya ce kaga kai ɗalibin malam ja'afar ne ya ce to hatta malam ja'afar ya san da wannan matsalar ya yi ta bani addu'o'i ya yi ta bani shawara ya ce yau ina malam yake na ce malam bayana ya ce to gashi kai mana dawa hannunka na ce ba komai ina kyautata ubangiji zato za ka samu waraka amma abin da nake so ka sani wani fa mutuwa yi wani da aka dora mai bala'in kashe shi aka yi bai shirya ba yanzu kai an barka da wannan larurar za ka ci za ka sha za ka je aiki za ka tashi kai sallah kai addu'a za ka bi iyayenka za ka yi kaza amma kana tare larura yaya inda Allah zuwa ya ɗauke kai tafi da kai baka shirya ba baka wannan abu sai ce gaskiya ne gaskiya ne na ce tukwai haƙuri na ce yanzu wani irin ka yana nan bai mutu ba bai mutu ba kuma bai rayu ba kuɗi ake ta kashewa kuma ya ƙi lafiya jarabawa ce shi kuma me zai ce shi yana rayuwa ne akan abin da aka kawo so ita jarrabawa kala-kala ne in Allah ya ɗora maka wani abu karka yadda kai raki ka ce wai ai har yanzu abu na roƙa na roƙa a'a wallahi Allah ya karɓa lokaci ne bai yi ba kuma shi Allah ba a tambayansa me yasa kai kaza shi ne yake tambaya ka roƙi Allah ya jarrabe ka da abin da zaka iya shekaran jiya wani ya kira ni dan uwa ya kira ni a waya akram kallahu na shiga jarabawa na ce to Allah iyaye mana a taimaka min da addu'a na ce Allah kare mu yace malam da matata da 'ya'yana da mahaifiyata da da yayana da kanwata sun yi tafiya sun je sun yi haɗari mahaifiyata gaba ɗaya ƙafafuwanta sun karye yayana ya kakkarye yata kanta ya fashe ina ne ɗinta ya yi kaza ya ce yata kuma yanzu ga ta a asibiti ƙwaƙwalwarta ta fashe amma bata mutu ba gaba ɗaya ya daina yanzu ya daina maganar mahaifiyarsa da yayansa da waye kan yarinyar aka zo ka san me ya faru malam kwakwalwar ce ta fashe ta jirkice bugun mota ƙaramar yarinya ko kuma ga shi na numfashi sai aka aika aka sa ta asibiti sai ake ba ta numfashi da ventilator akwai ventilator abinda zai taimaka ma wajen yin numfashi ventilator nan malam ana cire shi minti ɗaya za ta mutu ya ce ni kuma mai ƙaramin ƙarfi ne kuma kuɗi ake biya ya ce a lissafi da na yi a wata ɗaya sai na ba su naira kusan miliyan ɗaya magunguna numfashinsa ya zanyi ya ce yanzu haka ɗannan kwananta uku na ba da kaza kuma ana ba ta ana rubuta mun takarda in biya to ya za a yi za ta warke aka ce sai dai ta yi ta rayuwa a haka likitoci sun ba da bayani wani profesa ya zo ya duba ya ce ba yadda za su iya abin da za su iya mata su riƙe rayuwarta shine a rinka ba ta numfashi shi kuma numfashin nan sai an biya malam duba gatan ubangiji duba yau muna zaune muna shan iska a kyauta to wannan numfashin da kake sha kai breathing in the out wallahi akwai lokacin da sai ka biya shi a yanzu nan idan an kai ka asibitin amina kano in numfashinka ya tsaya sai ya za ka yi sai an kawo maka oxygen wani abu wai oxygen a zo a kafe kuma a yi lissafin duk awa kaza kaza za ka biya wannan numfashin ka sha ka mayar ka sha ka mayar na'urar da za ta gyara maka hanyar da numfashin zai shiga jikinka gangan jikinka ya amfana da shi da iskar da za a baka din sai ka biya kuna iya biyan Allah gatan da ya muku kuna iya biyan Allah numfashin da ya baku tun da Allah ya yi ku to yanzu wannan kaɗai da Allah ya barka bai ishe ka gata ba har wai in ka yi addu'a ka roƙi Allah wai wai ai Allah bai amsa maka kaza ba wuri ka samu wallahi to abun tambayan shine malam ya za a yi na ce to ita wannan zuwa yaushe za ta warke ya ce ba rana ba magana a dawo da ita gida ya ce babu sai dai a wannan injin za ta yi in iya da kuɗi ya saya ya ajiye a gida har sai kuma abin da Allah yi kaga hatta ilimin ɗan adam yana da ƙarshe ya ce malam wallahi tallahi ba da iko na ce to ka ɗauka kawai yarka ta mutu ya ce yanzu malam mutuwa za ta yi na ce a to idan ka je kai ta biya mata kudin har zuwa kaza me amfanin ta malam ka duba iko Allah ka ji jarraba ko to wallahi malam sai Allah ya jarabe ka wani danka da kake so ya dora maka wannan bala'i kana ji kana gani zai mutu yace malam abun yayi yawa ba yadda zai nace ka je kawai su cire kawai mai mata addu'a ku je ku binne ta ya haka za a yi nace a to ka biya kuɗi malam ana zuwa da ya ce musu ba hali ba iko ba hali ba iko ana cirewa ko minti biyu ba ta yi ba ta mutu ya bugo mun waya ya ce malam ta mutu na ce to Allah ya dukanta ka duba wani jarrabawa wai wani abu ne za a samu ka ana raba ka da shi za ka mutu kaga Allah ya mana komai fa ko ba ka da ko kwabo ya barka kana yawo da kafarka ka ce ka dawo kai ko ba ka da taro to kai Allah godiya wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha Allah ya ce inda za ku irga ni'imomin da Allah ya muku wallahi ba za ku irga su ba wallahi malam dan ciwo zai same ka ciwo karami wallahi sai ka ji duniyar gaba ɗaya ta fita a ranka me kake nema kai da a ce Allah ya baka lafiya da an gama komai wani babban mutum yake cewa Allah ya masa komai amma malam Allah ya jarabe shi da rashin lafiya ya ce malam yau da zan iya magana da Allah in gaya wa Allah duk dukiyata da arzikina da nake da shi ya kwace gaba ɗaya ya ban lafiya na yadda wallahi ya ce malam kuɗina ba su bani lafiya ba kadarori arziki motoci gida komai ya ce ban da matsala ko ɗaya yace matsala ta kawai yaya zan lissafa kuɗina da arzikina yace amma maganar gata duk abin da ɗan adam yake bukata a duniya na dai bukatu na ɗan adam ba alfahari ba na iya mun komai amma ya hana ni lafiya bai ba ni lafiya ba ba na cin abincin da kowa yake ci ba na iya zuwa inda kowa yake zuwa ba na zuwa ɗaurin aure ba na zuwa masallaci ba na zuwa taro duk inda mutane suke ba na zuwa ina zaune a gida gaba ɗaya injuna ne a cikin samala injuna kashi a wanke ga magana kuma yana yi amma bai isa ya tashi ba da za a ɗebo kuɗin nan nasa ga baki ɗaya a tattara masa a tattara masa da dalolinsa da waye a ce su ɗaga shi walla ba su iya ɗaga shi ba Allah ya muku komai fa in Allah ya bar maka lafiya wallahi malam ka gode wa Allah wani ya ce malam ka gani nan a duniya ba ƙwayar da nake sha ko ko kafe da ko ko fengo ko ko panadol ya ce ba na sha lafiya ta kalau ka ji malam a irin wannan zamani malam to ga wani ma ya ce shi ma yana daga cika gan shi ya kai shekara goma sha biyar bai sha magani ba a duniya ka gan shi gashi ni kuwa yanzu nan da nake maka wa'azin nan ma jiya ma sai da na watsa wasu da daddare Allah ai yana daga cikin jarrabawa da musibar da Allah zai jarrabe ka wai a ce akwai wani maganin da kullum sai ka sha shi ba abin da yafi wannan bala'i wallahi yi mana to wani haka Allah yakan zaɓo su lafiya bi da wata larura amma yanzu wannan mutumin sai ga ya kwana har ya kai sai makara asuba ma bai tashi yi wa Allah godiya da daddare ba lafiya yanzu wannan lafiyar taka da ana sai da ita ka ba da ita a baka wasu kuɗi a turo maka ciwo ka ba wani alaji zai yadda ya ji kada kai ya ce ce a wani wani bawan Allah zai mutu yake gaya wa ɗansa ya ce yake gaya wa ɗansa ya ce yanzu mutuwa zan yi kada ya mutuwa zan yi ɗansa yake gaya dan yana cewa baba ba za ka mutu ba ya ce wallahi ba na so na mutu ba na so na mutu yanzu mutuwa zan yi ciwon nan ya dame ni karfa na mutu karfa na mutu yanzu mutuwa zan yi haka yake ga dan yana ta ce masa ba za ka mutu ba kuma mutuwan yi shi da kansa ya ce wallahi bai so ya gama da Allah yanzu saboda an tara abubuwa da yawa na fitina mashakil ba a yi saiti ba Allah ka kare mu so don Allah ‘yan uwana duk matsi duk kunci duk halin da ake ciki a tuna Allah ya mana baiwa ni dai shawarar nake barwa kenan kuna tare da ni قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن سالي عن ابن شهاب قال وحدثنا الحجاج قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس ابن يزيد الأيلي قال سمعت الزهري سمعت أروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وألقم ابن وقاص وعبيد الله ابن عبد الله عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله عبيد الله عبد الله ابن عمر annumairi ya ce yunus ibn yazid al-ayliyu ya gaya masa ya ji zuhuri yana cewa ya ji urwa zuhuri ne ya ce ya ji urwa ya ji sa'id bin musayyab ya ji alkama ya ji ubaidullah bin abdullah dangane da hadisin na na aisha mata annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da wato ahlul ifki wato wanda suka yi mata ƙarya din nan aka yada mata ƙarya isu ne mista da hamna da hassan da abdullahi ibn abi a ibn ubay da zaid ibn rifa'a da sauran sunan su ne ahlul ifki wanda suka shirya mata wani ƙarya da makirci da aka yada wasu ba suka shirya ƙaryar ba laifinsu kawai yadawa suka yi irin su hassan ibn sabit da su hamna yadawa suka yi to amma dole malamai sun ce da su ahlul ifki idan an shirya ƙarya kai ba kai ka shirya ƙaryar ba amma da kai aka yada ta to in an zo lissafin makaryata har da kai a ciki to shine hadarin ka dauki labarin da baka da garanti baka da tabbas akan sa ka zo ka yada duniya ko ka je ka faɗi wata magana akan wani wanda baka da tabbas sai daga baya ka zo ka kunyata da haka idan an zo lissafi ko a wajen Allah kana cikin makaryatan kaga wancan shi ya zauna shirya ƙaryar kai kuma ka taimaka da data ka ka tura kuma kuma Allah rubuta ma zunubi i wallahi mutum yana zaune yanzu akan gadansa wallahi sai ya tura ƙarya ɗari biyu kullum kuma akwai hisabi a kanta kuma biya kai wani ma ka tura masa ƙaryar ma ko duba ta bai ba amma gobe za ka daɗa tura hasan akwai wanda da ya ga labari sai shiyar shiyar yahudawa sun gama da mu sun gama da mu da ma tsayawa kai kai duba ka gani in ka ga ya maka za ka amfana ka amfana da shi amma ka tura wani abin da baka da garanti sai daga baya zo ya bayyana ashe ƙarya ake yi bidiyo fa ba hujja bane ana iya hada bidiyo kar wani ce wallahi da hotonsa na gani da kaza ka yada wallahi zai iya dauka wannan kyamara ba abin da ba ta yi ba abin da ba ta yi komai tana iya yi so ku daina yada maganganu shi yasa waɗannan aka ce da su ahlul ifk amma akwai mutanen kirki wallahi a cikin su malam to amma dattin ya shafe su na yada zancen an yada wa nana aisha mun karanta da ku hadisul if sharrin da aka yi wa nana aisha cewa ta yi zina wal iyadu billah wannan shine ahl ifk din hadha ifkun mubin inji qur'ani yayin da suka faɗi abin da suka faɗa nana aisha ta shiga damuwa ta ɗauki lokaci mai yawa ba ta bacci tana kuka tana zubar da hawaye aka sa annabi cikin damuwa Allah ya ɗauki lokaci ba a kawo wahayi ba to amma Allah ya kubutar da ita na na Aisha shine malam yake cewa wa barra'aha Allah Allah ya kubutar da ita a cikin suratul nur ya saukar da ayoyi dan wanke ta duk mun karanta da ku a baya yace kullun haddathani da'ifatun min hadis kowanne daga cikin waɗannan mutane wato sun bani wani bangare shine ta'ifa wani bangare na wannan hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya canja wa na Aisha a mu'amala lokacin da aka yada wannan zance cewa ta yi zina ya canja mata mu'amala a matsayinsa na ɗan adam har sai in Allah ya kubutar da ita kun san me ya ce mata? ya ce in kunti bari'a fa sayu bari'ukillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un annabi ya ce ya ke aisha idan har kin kasance kubutacciya akan abin da aka zarge ki da shi kaga wannan ke nuna annabi bai san gaibu ba matarsa ce ake zarginta ta yi zina ya ce aisha in har ke kubutacciya ne ba ke wannan laifi ba to ina miki albishir fa sai killa sai Allah ya kubutar da ki ka rike wannan ababin ka'ida malam duk wanda ya maka sharri duk wanda ya kulla maka makirci duk wanda yake neman i cutar da kai yayi amfani da damar da ya samu ya maka sharri ko ya maka makirci kuma alhali ba kai ba Allah zai kubutar da kai abinda na ga yaron nan Usman shekaran jiya da ya kira ni kamar zai kuka yana hannun 'yan sanda da shi da 'yan uwansa na ce usman matukar ba ka yi wannan abin ba ina maka albishir allah bai zai tozarta ka ba ka kwantar da hankalinka ka ci abincinka ka ɗauki ƙur'ani a police station kai ta karantawa ba gashi ko ba gashi yanzu ya fito ba irin wannan babban kes da allah ya so wanke shi din sai ya bayyana wanda ake neman ya bayyana shi a wani guri kuma da Allah ya so wanke shi kuma sai mai larura kuma izo i bayani ya ce ya bada hannun wani bane ba ga shi Allah kubutar da shi ba albarkacin sallah albarkacin addini Allah fa baya zalunta mutane malam Allah yana iya dora ma wani abu matsayin jarrabawa don ya daga darajarka to ka rike duk mutumin da yake da gaskiya ko da an tirsasa shi a ƙasa an wulaƙanta shi ka ɗauka nan gaba sai ya tashi wallahi tallahi malam duk wanda ya je zubar da gero a wani wuri ya tsitsince wanda zai tsitsince wani ya saura a ƙasa in ruwan damana gero yakan iya shekara a ƙasa ruwan damana izo idake shi kuma kaga ya sake fitowa kuma yayi kuma a girbe shi ba a shuka shi ba ba a nome shi ba a komai ba kuma sai an zo an sare shi to in kana da gaskiya a ko ina kake kawai kai garanti kai tafiyar ka Allah zai taimake ka a wajen aiki ne a kasuwa ne a gida ne a wajen mu'amala ne a sana'a ne kai dai ka rike gaskiya ko sun nemi su kifar da kai su wulakanta ka sai Allah ya kare ka ina ma da mutane sun gane wannan da sun huta a rayuwa ku rike gaskiya ku yi mu'amala da gaskiya ku nemi taimakon Allah akan gaskiya ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ko kuma wa kunu ma'as sadiqin ku faɗi zance na gaskiya kuma ku zama tare da masu gaskiya yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum da haka annabi ya ce ita ya Aisha in dai ke mai gaskiya ce Allah zai kubutar da ke kawai wa in kunti almamti bi dhanbin almamti in an ce almamti a taiti idan kin aikata wani zunubi shine almamtu bai zambe fastaghfirillah ka duba yadda annabi yayi bai ce in kin yi zina ba yace in kin yi zunubi saboda kalmar tana da nauyi akan Aisha malam kamar yanzu ka samu babban mutum ne ana magana ka ce in ka san ka yi zinan nan a ai bai kamata ba cewa za ka inda an san an yi kuskure ko ba ka bane ba kaga an dan sauƙaƙa kalmar to shine ɗazu na ce muku ana buƙatar mutum ya zama mai tarbiyyar zance kada mutum ya ba ni sunan shi ya zama bai da tsarin zance yawwa ka zama ka iya saka ya abu in kunti almamti bi zambin fastaghfirillah idan har kin san kin aikata zunubi ki nemi gafara wa tubi ilai ki tuba Nana Aisha ta ce, Ƙultu inni wallahi la ajidu mathalan illa aba Yusuf. Ta ce, Wallahi, ba ni da abin da zan faɗa a babi na misali da zan buga muku sai dai in gaya muku abin da baban Yusuf ya faɗa shine annabi Yaqub alaihi masallatu wassalam ya ce, Zan ce da ku, ya Rasulallah, fasabburun jamilun wallahu musta'anu ala ma tasifuna. sabrun jamil zan yi haƙuri kuma Allah nake neman taimako akan duk abin da ake siffanta shi Allah ya kare ni malayin abu ya rintsi ka rasa yadda za ka yi kawai ka ce fa sabrun jamilun wallahu musta'anu ala ma tasifun wuridi ne mai kyau kuma Allah ya sa da malam kafin ka mutu sai Allah ya nuna maka abin zai bayyana zaka ji kana cewa to ba ka gan shi ko ka gan shi ko wannan fasabrun jamilun wallahu almusta'anu alama tasifun shine fa ya taimaki annabi yusuf har lokacin da aka je aka yi masa sharri addu'ar uba kenan haka malamai suka ce addu'ar babansa wannan fasabrun jamilun da ya faɗa din tun lokacin da aka ɗauki yusuf aka jefa shi a rijiya ita ta ci gaba da bin annabi yusuf har sai da ya zama sarki ya yi haƙuri don allah annabi yusuf ya haƙuri ba yanzu suka jefa shi a rijiya kaji ya yi doke-doke da su da ya fito kaji ya ɗauki fansa da aka shi kasuwa aka kasa shi a layin bayi aka taya shi aka sayar da shi da ya dawo ya samu ƙarfi kaji ya kama matar sarkin nan ya mata kaza da matar sarkin nan ta zo tana jayayya da shi sai ya abu nan kaji ya mata kutuko ya doke ta fa sabrun jamilun wallahu musta'anu alama tasbun wannan addu'a da ubansa ya masa mahaifi to tana nan tana bin sa to wanda Allah ya taimake shi ya saka rigar haƙuri a cikin mu'amalolinsa to yana da nasara da mai haƙuri ne da mara haƙuri aka yi tafiya shi mai haƙuri aka yi ta tafiya aka yi ta tafiya da an masa sai ya kau da kai an masa kau da kai mara haƙuri ce kai ne ba ka da wayo kai ne matsoraci ne kai ne kaza ne ya ce a ba komai ina da ina da bukata ne a can gaba ba zan bata lokaci a hanya ba mara haƙuri dai da aka zo ana yi ana yi wani gurin ya zo ya gaba zai iya haƙura ba ce wallahi sai mun buga a wajen buge-bugen nan dai suka riƙe shi suka make shi mai haƙuri kuma da ya haƙuri ya ci gaba da tafiya daga ƙarshen labarin sai gashi mai haƙurin shine ya dawo ya ceci mara haƙurin fasabrun jamilun wallahu musta'anu ala ma tasbu in kun yi haƙuri Allah zai taimake ku in ba ku haƙuri ba kuma akwai damuwa ina fata ana fahimta ce to ni kawai abin da zan gaya muku kenan sai kuma Allah ya girmama ta malam ana gama wannan sai Allah ya saukar da ayoyi ya wanke ta innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tasabu sharran lakum قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو أوانا عن حسين عن أبي وائل قال حدثني مسروق بن الأجدع الحمداني كان قال حدثنا حدثتني أم رومان وهي أم عائشة أم رومان إتش مامنا عائشة رضي الله تعالى عنها أم رومان ما تسيدنا أبو بكر كان كما bani sunan shi ita ce mahaifiyar na Aisha in an tambaye ka me sunan mahaifiyar na Aisha ita ce Ummu Ruman Hafiz Abu Nu'aym yake cewa ita Ummu Ruman ta yi nisan kwana bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma ya bar duniya ma ta dade a duniya bata mutu ba maman nana Aisha mijinta ya riga ta mutuwa a nana Aisha ma ta riga ta mutuwa ta dade da tijiyon nan sai dai gaishe ta ake ta samu girma Allah ya girmama ta akwai riwaya da ibn sa'ad ya ce ta rasu a shekara ta shida har ma annabi ne ya je binne ta malamai suka ce wannan maganar akwai rauni a ciki kamar yadda hafiz ibn hajar yake ce an rajihu anna mustandard qa'ila zalika inna ma huwa ma ruya ana ali bin zaid ibn jud'an wa huwa da'if hanyar da aka ruwaito maganar cewa annabi ya binne umru man mahaifiyar na nasha riwayar mai rauni ce kwarai da gaske to wannan kenan Allah ya mana afuwa to sai ya ci sai ta ce faƙala nabi sallallahu alaihi wasallam qalat baina ana wa aisha akhazat akhazat al-humma ina tare da yata na na aisha wata rana sai zazzabi ya kama ta shine alhumma suna zaune da nana aisha kenan sai wata mata cikin matan madina sai ta shigo tana shigowa ta tarar da nana aisha da ita mahaifiyarta umar roman kawai sai aka ji wannan mata tana tana cewa wane dai allah ya mana maganinsa wane dai allah ya mana maganinsa wane dai allah ya masa kaza a'a sai sai ta ce wai me faru yaya na ji kina cewa wani Allah ya masa kaza Allah ya masa kaza shikenan sai take ce da su a ku ku san labarin da yake faruwa ba a gari sai na na Aisha ta ce wa ayyu hadis me ya faru a gari sai ita wannan mata cikin matan Madina sai ta ce ke ke ke Aisha yau ai gari ya dauka cewa kin yi zina ai yadawa ake cewa ake mazinaciya ce jama'a wannan fa a lokacin annabi kuma a madina kaga illar yaɗa zancen ƙarya ko illar yaɗa zancen ƙarya da kuma ɗaukan zance na ƙarya na sha gaya muku a karatu duk mutumin da zai ji labari ya ɗauka ya ɗora a kai wallahi sai a ji kunya wata rana kuma musamman akan mutanen da suke da muhimmanci a wajenka ka yanzu malam ana so a yi maka tsaya sai a zo a samu wani lamba wan ɗinka sai a je a shirya wani labari mara kyau sai a ce wane da kake gani baka zayi ai haddasa wane wane wallahi sawai duniya ta lalace ba ni ba wani baka bincika ba kuma sai daga baya labari ya bayyana ba haka bane ku daina ɗaukar labari a iska haka za a ji kunya duk abin da ka ji ka ce sai na bincika ko kuma ka tafi akan ƙarya ne kawai ban yadda ba sai in gaskiyar ta tabbata ni ina kan asali amma yau malam labarin ƙarya neman sa ake yi da kuɗi a siye shi yau malam labarin da za a tozartar da wani ko a wulaƙanta wani neman sa ake yi duk inda kake da inganci da matsayi a wajen mutane Allah Allah ake a samu wani labari da za a zo a ce an ci mutuncinka ko kayi kaza sha'awa mutane su yi samu abin da za su yada wane kaje kaza ne faru wallahi kaga ai kai dai mutanen nan kai dai kai dai ka kyale kawai sai daga baya a zo a ji kunya a tarar da abin ba haka yake ba kuma ko akan ka ne fa kar ka dauka akwai wanda ya kubuta kai din nan da kaga kana rayuwa wallahi malam mutane ne ma suke su gaya za su yi ka tozarta yaya wani labari zai bullo i bayyana da za a wulakanta ka ko a tozarta ka abinda ake nema kenan malam akwai mutanen da ake sa musu tarko tarko ko dai a hada su da hukuma ko a hada su da abokanan zaman su ko a hada su da iyayensu ko a hada su da menene akan me saboda an ga kana rayuwa normal Allah ya rufa ma asiri kai so ake a tozarta ka so me amfanin me kariya daga wannan addu'a addu'a azkaru sabah wal masa da safe in ka tashi kai sallah ka buga addu'a ka ce ya Allah za mu fita ƙwarai kuwa ka zo za ka kwanta da daddare ka buga addu'a to za ka yi ta rayuwarka Allah yana ba kariya suna jehowa kana kawarwa suna jefowa kana bugewa ba su kake tsaurara ba gaba za ka yi amma wallahi idan ba ka roƙon Allah za su kifar da kai kuma su ɗora ma rayuwa ta baƙin ciki da ɓacin rai kullum ba ka da nutsuwa kar ka ɗauka abin duniya wai shine kwanciyar hankali akwai wanda Allah ya tara musu abin duniyar amma me ba su da kwanciyar hankali Nana Aisha ta ce a garin nan ta ce fasami'ahu abubakarin wa rasulullah ta ce yanzu babana ya ji wannan magana kuma annabi ma ya ji wannan magana ni ake yadawa ni aisha ni ake yadawa a garin madina ana cewa na yi zina ni ni ina mata annabi ni la ilaha illallah wannan sai yake nuna ashe duk matsayinka duk daukakan ka baku karfin a maka sharri ba shi yasa duk wanda aka yi masa sharri ko aka yi masa kage idan ya tuno tarihin na na aisha sai ya samu kwanciyar hankali a na na aisha ta fi ka daraja ta fi ka matsayi ta fi ka ɗaukaka ba a kyale ta ba an jarrabe ta watanni ta tana kuka malam sai da share wata guda billahi alazim hawaye bai dage mata ba malam daga ƙarshe fa sai da cewa annabi ni zan tafi gidanmu annabi ya ce bismillah wallahi abu saboda annabi ya daina zuwa gidanta ya ɗauki ƙafa tsakaninsa da ita magana wai girkinta ko wani abu babu wannan zancen malam kai babbar magana ne fa kuma gashi Allah bai saukar da wahayi ba a lokacin tsakaninsa da ita kawai sai dai ya zo ya daga labule ya ja labule da hannunsa ya leƙa ya ce kuna lafiya kuna lafiya ba sakin fuska ba zama a ɗakinta ba hira da ita ko ta amsa ko ba ta amsa ba kawai sai annabi ya sake labule sai ya tafiyarsa ta ce ɗan abin da na saba ina yi tare da annabi na farantawa yau gashi na zama abin nan ita ce kuma nan bawan a gidan dan an tambaye shi hadisan amr bin al-as abdullahi bin amr bin al-as wa ka fi so a duniya ya ce aisha amma wallahi yau gashi aisha ya tsage mata wuta ya daina zuwa ɗakin ta kuma babbar musiba ga mace babbar musiba ga mace galibin ku bakwai aure ba ku sani ba miji ya ki kwana a ɗakinta babu gashin da ya fi wannan ko masara ta fi ta samun sauƙi a yi ƙwarai da gaske in dai ya ɗauke ƙafa baya zuwa gurinta to komai ba za ta ji daɗin sa wallahi za ka ga tana zirga-zirga amma akwai wani kullin damuwa na'am eh to ko da yake akwai yan zamani ai wani ya kaurace ta ce ha inda akwai cefa ne ba matsala ka je duk inda zaka wallahi mala ka ta gaya mai wannan yan duniya ke da mala karatu ake ana cewa kaurace wa mata kaurace ce ha ba mala in kaga an damu ba cefa ne ne ta ce in dai akwai wadataccen abinci da wannan ta tafi duk inda za shi in dai zai ba da cefa ne ka ji fa wannan yaro ne na ga yana ta haka yana haka ma'ana bai yi aure ba yana lissafi kenan yanzu haka za a yi rayuwar ai kwarai da gaske in kai da ka ɗebo kaya sai ta soke ka wallahi musamman 'yan duniya da masu rataye da kaya kwakwali ya kwakwali kaza shagu ne ba su da kirki azaba azaba za ta gasa ka kamar aya Allah ya mana afuwa annabi ya ji abubakar ya ji matan nan ta ce kwarai kuwa malam ana gama zancen nan sai na aisha ta suma ta faɗi sumammiya tana farkawa ta farka da tsananin zazzabi Allah ne fi safa da nisan kwanan nan aisha da ta tafi akwai labarin da in aka baka shi na rashin kirki kana tsaye wallahi sai ka zauna ji za ka yi ƙafafuwanka ba za su ɗauke ka sai dai ka kai kwalafsin kawai sauƙa kawai za ka ga yi yadda ka san tsire a jikin tsinke in ka zuge shi ba bajewa zai ba to haka za ka baje ka roƙi Allah kada ya Allah ya jarabe ka da mugun labari komi da yake hannun ka faɗuwa zai to haka dai ta faɗi su mamiya yace la'alla fi hadisin tuhaddisu qalat na'am wa qa'adat aisha qalat mithli wa mithlukum ka yaqub wa bani a cikin hadisin da take zantarwa ma'ana labarin ya zo ta faɗa cewa to ni dai tsakanina da ni da ku gaba ɗaya kamar misalin annabi yaquba ne da shi da 'ya'yansa بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون saboda a lokacin ko mutum ɗaya ba wanda ya goyi bayanta ta je wurin babanta ta je wurin mamanta a gida ta ce yanzu ba za ku je ku gaya annabi cewa ni ban yi wannan abun ba yanzu babana ta gaya abubakar ta gaya umar roman mahaifiyarsa yanzu ba za ku je ku gaya annabi ku ce masa sallallahu alaihi wasallam ni ban yi wannan abun ba abubakar ya ce to yanzu aisha me za mu ce masa mu je mu ce wa annabi me ba abin da za mu iya gaya masa sai abin da Allah ya faɗa kawai a wata riwaya suka ce aisha in kin san kin yi wannan abun ki je ki nemi afuwar mai gidanki ta ce ko na gaya muku ba yadda za ku yi ba a wannan yanayi ko na gaya muku ɗin abinda zan gaya muku shine ban yi ba to amma tun da gari ya ɗauka an yada cewa na yi ba za ku gamsu ba amma fa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun malam ba sai gashi ya Allah ya zubo ayoyi ba sun kai goma sha a cikin suratul nur gaba daya kan na Aisha malam ka duba wani jarrabawa Allah yakan jefa ka cikin kunci dan ya me ya wanke ka ka gasu ka daku ka wahala amma in yazo maka buɗi shine sai ga fassara fa inna ma al-usri yusra inna ma al-usri yusra Allah ya maimaita duk inda aka shiga cikin kwanci to akwai sauki a bayan shi yanzu ba muna cikin matsi ba insha Allah akwai sauki wani zai samu wani kuma sai dai a kabari akwai sauki wataƙila mu samu wataƙila ayyamu su samu wataƙila jikokinmu wataƙila su ma babu su amma dole sai an samu wani sauƙi ko yanzu ko gobe fa inna ma usri yusra kawai ka ɗauki wannan ka'ida ba kana cikin matsi ba ba kana cikin kunci ba ba kana cikin wahala ba ba kana cikin ciwo ba to ba za ka dawama a haka ba dole akwai sauƙi sauƙin ɗayan biyu ne ko dai ka warke tar ka ci gaba da mu'amalarka ko kuma Allah ya takaice maka wahala ya ɗauki ranka ka mutu ka huta da ciwo shi kuma wannan mutuwa sabon lissafi ne mai kai to kuma shine abin da a fuskanta ya rabbana ka sauƙaƙa mana ya Allah ka rufa mana asiri ya Allah ka kare mu gobe insha Allah sai mu tashi a warawadatu allati huwa fi baiti an nafsi wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya rabb amin ya Allah